الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madauki da ya sake hada mu a wannan safiya ta Lahadi 18 ga watan a 17 ko ga watan Muharram shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 8 ga watan goma a shekara ta 2017 a lissafin miladiya darasin mu na 33 ina jin haka ne ko yawa darasin mu na 33 kenan a karatun littafin Ighafatul Lahfan fi Masayid Shaytan na Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala makon da ya gabata muna tsakiyar bayani a babi na shida da yake magana akan babu sa'ada a zuciyar mutum babu cin nasara babu falahi da dai sauran abubuwa duk da ya ambata wanda shine unwanin wannan babin sai idan zuciya ta riƙe mahalicinta a matsayin abin bautatta ma'ana sai ya zama Allah aka riƙa shi ake so sama da kowa shi ake bautawa shi kaɗai shi kaɗai ake dogaro gare shi sannan mutum zai zama a ya samu nasara banda wannan mun ɗauko ta tattaunawa a makon da ya gabata da malam ibn qayyim ya kawo ta shi ma ishara zuwa ga malamin sa malam ibn taymiya akan manufofin da yasa ake bautawa Allah gurgudan mahangar ƙungiyoyin addini yadda kowanne yake gani wannan suna ganin abubuwan bauta da Allah maɗauki ya samu sunansu taklifi nauyi ne ya ɗora mana haka suke cewa wasu kuma suna ganin muna yi ne dan dai a bamu sakamako wasu kuma suna ganin ai motsa jiki ne bautar da muke yi bai wuce motsa jiki ba in sallace motsi-motsi da ake yi ai ana ɗan gyara jiki za a samu lafiya haka azumi yana sa a samu lafiya don wannan ake yi ko kuma akwai wata bauta da mutum zai yi a hankali a hankali har ya fita daga matsayinsa na ɗan adam ko a ce ya zama Allah ko makamancin wannan duk waɗannan dai manufofi daban-daban duk malam ya gaya mana wannan duk ba daidai ba ne karkacewa ce daga hanya ya nuna mana cewa asalin mutum ya bauta wa Allah ɗin ya so Allah ya ƙaunace shi ya nemi kusanci zuwa gare shi shine asalin abin farin cikinsa wato ainihin ka zama bawa ga Allah to anan kawai za ka samu farin ciki bautar ita kanta maƙusuda ce ka yi sallah abu ne da ake nemansa ba dan kawai dan ka motsa jiki ba ba dan Allah zai biya ka lada ba a'a dan ita kanta bautar ka zama makaskanci ga Allah kana bukatar haka in ba haka ba ka ci nasara ba a rayuwarka dole ne ya zama cewa a cikin rayuwarka a koyaushe ka ji cewa kai bawa ne na Allah ka kaskanta gare shi ka dogara gare shi duk da wannan bayanin mun yi shi makon da ya gabata to karkashin wannan shine kawo mana fadin Allah madaukake yake cewa bal la surura laha wala faraha wala ladhata wala na'ima fil haqiqati illa bidhalika ita zuciya ba ta da farin ciki ba ta da murna ba ta da jin daɗi ba ta da ni'imtuwa a haƙiƙa sai da wannan bautar da za ta wa Allah wato ta ji cewa Allah ne mahalicinta abin bautarta shi kaɗai za ta bautawa to ba ta da farin ciki in ba wannan ba duk mutumin da baya bautawa Allah to ba za ka taɓa samun farin ciki tare da shi ba duk kuɗinsa duk mulkinsa idan mutum ya ɗauka ana samun sa'ada ne a mulki da farko ba a ƙoshi da shi da ana shugaban duniya in mutum ya samu to zai ji bai ishe shi ba haka kuɗi shi ma ba a ƙoshi da shi duk irin abin da mutum zai samu zai ji bai ƙoshi ba kuma wannan baya masa maganin duk abin da yake da shi na damuwa ya ji cewa ya fita daga cikin matsala duk kuɗin mutum baya fita daga matsala kun taɓa fahimtar haka yanzu idan mutum ba shi da shi kullum tunaninsa Allah ya bashi Allah ya bashi Allah ya bashi sai ya tsammaci cewa in ya samu kuɗi to ya fita daga matsala kuma duk bayanin da zaka masa ba zai fahimci wani abubuwan ba wannan ba to amma ka tambayi masu kuɗin da za ka gaya ma gaskiya tsakani da Allah suna samu ne suna ƙara neman samu bal sun fi kowa zafin neman a samu saboda sun san daɗinsa wanda bai san daɗin abun ba iya abin da yake ci ya sha ya tufatar ya harkar gidansa da 'ya'ya da mata shi kawai ya sani wannan nasa mai sauƙi ne amma kuɗi a matsayinsa na kuɗi a same shi a mallake shi a ji ana da kuɗi a sa ka a list ɗin masu kuɗi to duk wanda yake cikin harkarsa ya fi kowa sanin tsananin da yake ciki na buƙatar kuɗi kuma idan ya shiga cikin damuwa ya fi kowa jin tsanani fiye da wanda ba shi da shi a matsayin ba shi da abin da zai ci kuma ba zai taɓa ƙoshi ba a ce yau ya gamsu shi yau mai kuɗi ne na'am zai ce mai kuɗi ne ilimin har alfaharin cewa a duniya ba mai ba wanda ya kai shi ko a wata wani ɓangare na duniya to amma duk da haka a ce maka da zaka ce masa yau ya aje duk abubuwan da yake na kamfanoni ya ce yau kuɗi ya isa kawai ya zauna baya komai ba a neman ƙari zai ce maka baka da hankali ko ba haka bane to kuma ka tuntuɓe shi zancen natsuwa zancen kwanciyar hankali zancen farin ciki akwai ko babu za ka samu da wahala ka same shi abinda ake cewa farin ciki na ɗari bisa ɗari ya same shi babu ya fi kowa ma tashin hankali damuwa ta yadda za a kare abin da aka samu damuwa ta inda abin zai karu damuwa kar a ce wani ya fi shi ko damuwa kar a ce tara da ake ta rage masa kuɗi damuwa akan yan roƙo kar su ƙare kar su ƙare masa da dukiya damuwa akan fidda zakka ba zai iya ba da abubuwa wani yana yi bai taɓa sanin zakka ba musulmi ne yana da kuɗi amma zancen zakka baya cikin dictionary sa bai san shi ba to duk waɗannan musifu haka Allah ke jarrabar mutum da shi ba zai taɓa samun natsuwa ba don haka babu natsuwa ba kwanciyar hankali babu murna ba farin ciki sai idan mutum ya riƙe Allah subhanahu wa ta'ala a komai nasa Allah sa mu fahimci haka to sai sai qala Allah ta'ala Allah madaukaki yace kama qala Allah kama qala ta'ala kamar da Allah madaukaki yake cewa ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum ya ku mutane haƙiƙa wani wa'azi ya zo muku daga ubangijinku kun ji wani wa'azi abin da sai ka wannan ayar dan ya gaya mana cewa babu inda Allah ya kira shari'arsa da wahayinsa da iliminsa da imaninsa da ibadarsa da ake masa ya kira shi taklifi lafazin taklif a ce ya ku mutane an kallafa muku an an dora muku an garkama muku wata doka bai kira wannan a cikin alkur'ani da sunan garkamawa da taklifi ba an fahimci abin zai zo ya mana bayani sai ce wani wa'azi ya zo muku min rabbikum wa shifa'un da waraka ba a ce magani ba ko amma sai aka ce waraka da waraka da magani wanne ka fi so hmm? waraka magani sababi ne in an sha shi sai Allah ya ƙaddara ya yi aiki ko ya kaddara ba zai aiki ba ko in ku aka ce maka waraka ta zo to baka ko da magani ko ba magani za a waraka tunda mahalicci ne ya faɗi wannan cewa magani ne an gano wani abu to wannan gurin yana da muhimmanci ka lura da shi kun san bambancin ai da waraka da kuma magani yawwa magani menene sababi ne yawwa ba a ce kar a neme shi ba daidai ne a neme shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa tauhidi ya nemi magani ya ka neman magani ba matsala ba ce amma ba a dogaro akan magani ba ka shan magani ka ce wannan maganin lalle shi ya warkar da ni shi yasa yake da muhimmanci ga masu talla a gidajen rediyo rika kula a daina shi an sha kaza shi zai kawo waraka ba haka bane a rika cewa sababi ne na waraka duk da dai wannan su yaran ba za su fahimce shi ba domin shi mai tallaso yake nuna maka ainihin abin nan nasa shi ne kawai yake ci in ba shi ba babu ma wani mai ci to amma mai tauhidi kullum wajibi ne ya sa a zuciyarsa yana shan magani na farko saboda shari'a ta yadda a sha na biyu saboda sababi ne me yasa a cikin hukuncin da malamai suka yi wa laya da guru da kambu da sauran abubuwa da ake ratayawa da niyyar su tare wata masifa ko su kau da ita ko su tunkuɗe ko su hana ta zuwa ai mun san dai waɗannan abubuwa malamai sun kasa hukuncin ta kashi biyu ne idan mutum ya ɗauki laya ko guru ya rataya da nufin cewa magani ne irin yadda ake shan paracetamol ko panadol da makamantan ‘yan uwansu don a warke daga wani abu to shirka ce ƙarama me yasa ya zama shirka saboda shi ba shi da alaƙa da ciwo direct kun san magani ai gwadawa aka yi aka ga yana amfani shi yasa aka ci gaba da amfani da shi ko yawa su pharmacist sun san wannan gwadawa za a yi an sassaka ko an haɗa kaza da kaza su suka haifar da magani iri kaza kuma an gwada in an sha yana warkarwa to wannan shine maganin da ya halatta dama magani iri biyu ne da ya halatta ko wanda aka gwada ko wanda shari'a ta ce a yi an gane wannan in an gwada shi an ga yana yi to ya halatta kowane irin sassaƙe ne muddin ba haram ne a ciki ba ba najasa ce a ciki ba ya halatta amfani da shi ko kuma shari'a ce ta ce abu kaza na maganin kaza in an sha zuma tana maganin kaza kaza wannan habbatus sauda kamar da annabi duk waɗannan irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an fahimci abu to amma idan abu ba shi da alaka da gwaji kuma ba shari'a ce ta ce amfani da shi ba to shine ake sa haramu a shi kamar laya ne mutum ya daura laya a jikinsa da cewa in tana jikinsa ba za a sare shi ba ko kuma in ya sa ta a cikin kayan cinikinsa zai kasuwanci kun ga menene alakar laya da kasuwa babu ba kamar idan ka sha maɗaci ka yi maganin wani abu a jikinka ba na ciwo ka san wannan an gwada an ga yana yi ko to laya da irinsu idan mutum ya sanya su a matsayin sababi shine take shirka karama kun gane wannan shi ne sai a ce mata wannan shirka ce ƙarama amma idan mutum ya ɗauki layarsa ita ce mai kawowa amfani mai tunkuɗe cuta to wannan shirka babba ce kun gane bambanci saboda me an ɗauki abin da ba mai iko a kansa sai Allah an baiwa laya kuma an dogara da ita zuciya ta tafi zuwa ga ita ta dogara ga ita cewa ita ce mai yi mai hana to in aka kai wannan matsayin to shirkar wace iri ce babba ce in an ce babba ana nufin mai fita fa daga addini Allah sauki zaka mu rika sanin hukuncin irin waɗannan da bambancin su zamu yi ji ana faɗa lalle shirka ce karama na shirka ce karama amma idan mutum ya ɗauke ta a matsayin mai sababi kamar magani to anan ne shirka karama take zuwa Allah tsare to waraka muke zance yanzu ya ku mutane wani wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku wa shifa'un lima fi suduri da kuma waraka ga duk abin da ke cikin zukata duk abin da ke cikin kirjinka na bala'i na ka in Allah kiyaye kafirci na munafinci na hassada na kiyayya na wulakanta mutane da makamantan irin waɗannan cututtuka dai da ake samu a zuciya to waraka su ita ce abin da Allah ya aiko muku menene kenan shari'arsa ƙur'aninsa bin manzansa wa hudan kuma shiriya ce wa rahmatun kuma rahama ce gawa lil mu'mini ga mu'minai qul to sai ce ka ce ya kai manzo bi fadlillahi da falalar Allah wa bi rahmatihi da kuma rahamarsa fa bidhalika to da wannan falyafrahu su mutanen nan muminai su yi farin ciki su yi murna kuwa wannan hakan khairun mimma yajma'un shine mafi alheri fiye da abin da suke tarawa na dukiya zinare da azurfa gidaje kuɗi da sauransu in mutum ya samu kun ga wannan mai falyafrahu da me za a yi farin ciki da wannan menene fadlillahi wa rahmatihi gashi nan zai kawo mana fassarar sahabbai da tabi'ai akan me ake nufi ma'ana ashe kenan farin ciki da murna da jin daɗi ba za su samu ba sai da waɗannan abubuwa da wa'azin da ya zo daga Allah da waraka da ta zo da duk abin da ke cikin kiraza da kuma shiriya da rahama wannan kuma in ka lura da me a cikin wannan da menene daga ina ake samun waɗannan alqur'ani da imani da ilimi an fahimci wannan abu yawa to da wannan ne zaka samu farin ciki duk mai neman farin ciki malam yana gaya masa cewa to ana samun sa ne a waɗannan abubuwa din shari'ar Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda da alqur'ani aiki da shi imani da shi sallama masa duk abin da ya faɗa shi ne ba a yi masa karan tsaye karɓarsa ba a yi masa tawili a canza masa ma'ana yadda da shi duk abin da Allah ya faɗa to babu wata gaskiya ban da wannan ba wani wanda zai zo da gaskiyar da ta fita Allah babu wani wanda zai zo da gaskiyar da ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu basira a cikin wanda ya bar Qur'ani ya bar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk iya zancensa to ba zai samu murna ba ba zai samu farin ciki ba sai idan ya bi waɗannan abubuwa qala abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yana cewa fadlullahi al-qur'an qur'ani shine fadlullahi wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlihi ma'anar rahamarsa shine ya sanya ku ku dinnan a cikin ma'abuta al-qur'ani shine rahmar tasa ita falalar kuma ita ce mai alƙur'ani wa qala hilal ibn yasaf bil islam alladhi hadakum ilayhi da yace qul bi fadlillah ma'ana fadlillah shine al islam an gane wa bil qur'an alladhi allamakum iyyahu rahmatuhu kuma shine alqur'anin da ya koya muku shi huwa khairun mimma tajma'una min adh-dhahabi wal fiddati wannan shine fiyayya yafi abinda kuke tarawa na zinare da azurfa an fahimci wannan abun shi ma kun ga nan bambancin wancan na farko da wannan me abun Abu Sa'id al-Khudri al-Qur'ani shine fadlullah ko rahama kuma shine ku kasancewar ya sanya ku ma'abuta al-Qur'ani shi kuma Hilal ibn Yasaf Yisaf ne ba Yasaf ba Hilal ibn Yasaf shi kuma yake cewa al'islamu ma'anarsa shi ne fadlullahi falalar Allah ita ce musulunci ƙur'ani kuma shi ne mai rahmatuhu dama abinda malamai suke cewa tafsirin alƙur'ani akwai kalmomi a cikin alƙur'ani da za ka samu fassararsu ta zo daga sahabbai da tabi'ai an saba wajen yadda lafuzan suke amma ma'anar guda ɗaya ce wannan shine malamai suke kira ikhtilafu tanawwu'i akwai shi da yawa a cikin qur'ani zaka samu a cikin littafan kai tafsiri yadda malamai suka saba wajen fassarwa ta kalma wannan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza hilal ibn yusuf shi ma sahabi ne yawa wannan yace kaza wannan yace kaza to amma in ka tattara abun zamu ga kamar da malam ibn qayyim yace gaba ɗaya dai waɗannan kalmomin gaba ɗaya suna komawa abubuwa biyu ko uku zamu zo mu gani وكذلك قال ابن عباس هكذا عبد الله بن عباس فيما يفدي والحسن كما الحسن البصري دون يشك cikin tabi'ai وقتادة da kuma Qatada ibn Da'ama as-Sadusi dukkan su su uku cewa suka yi fadluhu al-islam ma'ana fadl shine al-islam wa rahmatuhu al-Qur'an kun gani ma'anar su kalmar su maganar da suka faɗa dai take da da Hilal ibn Yasaf ko وقال طائفة من السلف wani yanki kuma daga cikin magabata sun ce fadluhu alquran wa rahmatuhu alislam an juya kenan ko yawwa har yanzu a cikin ma'anonin nan duka dai ana nan abu da yawwa da alqur'ani da alislam ko da kuma kasancewar ku ahlul qur'an nan maganar ilimi take shigowa yawwa to sannan sai ce wata haqiqu akwai maganganun ma sama da wannan na malamai da suka faɗi amma ba za mu tsaya a kansu ba amma dai akwai su tsabari ya ruwaito adadi mai yawa na ruwayoyi akan wannan ɗin wanda yake so ya koma wata haƙiƙu magana tabbatacciya da za a reraye daga cikin wannan ra'ayoyi na malamai anna kullum min huma cewa kowane ɗaya daga ciki dame dame al-islam da kuma me al-qur'an kowane ɗaya daga ciki fihi alwasfani akwai wannan siffofi guda biyu kowanne in ka ce al-islam ne to akwai al-fadl war rahma in ka ce al-qur'ani ne akwai shi ma al-fadl war rahma a cikin cikin ka ce ilimin ne al-fadl war rahma duk akwai a ciki an gane abu وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله ونسون أبو بوا قدابيو دا ألا يو منزنس صلى الله عليه وسلم قولنس قول ديدين أبدا قول dangane da Allah daidai ne duk abin da Allah ya yi ba a cewa ba daidai ba gori dangane da ɗan adam shine laifi dan adam ya maka wani abu ya zo ne ma gori amma abinda bahaushe ke fassara imtinani da shi shine da magori gori dama shine lissafa ni'imomi ba mu muka yi ma kaza ba ba mu muka yi ma kaza ba ba mu muka yi ma kaza ba ai shi ne ake cewa gori ko to Allah ya yi maka gori wannan baiwa ce ma yana lissafa maka ya yi ma kaza ya yi ma kaza ya yi ma kaza ya yi ma kaza dan me dan ka tuno ka gode masa to Allah maɗauki ne wa manzansa sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ne muke wahayin wani ruhi zuwa gare ka ruhin nan kuma min amrina daga umarninmu ko lamarinmu ma kunta tadri mal kitabu walal iman da can baka san abin da ake cewa alkitab baka san abin da ake cewa الإيمان بقى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم wannan lissafi ne da Allah yake wa manzansa sallallahu alaihi wasallama da can baka san me ake kira imani ba baka san me ake kira mene alkitab me alkitab alqur'ani kun ga ashe kenan waɗannan abubuwan biyu su ne dai abin da Allah ya yi wa manzansa sallallahu alaihi wasallam lissafin baiwa wato gori cewa mun maka so ashe duk abin da aka faɗi akan an maka na baiwa yana nuna babu wata baiwa da ta kai shi an bamce wani abu tunda har ce ake masa da baka san kaza ba ku duba suratu wadduha ko alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada dallan abinda ake nufi anan الذي لم يكن يعلم الطريق طريق الهدى wanda bai san hanyar shiriya ba nan ana zancen rashin ilimi kamar shi yasa ake cewa kishiyar huda shine mai dalal ko yawwa saboda dalal din nan da yake faɗi alam yajidka wa wajadaka dallan fahada shi yasa ya kawo da dalal da kuma huda to abinda ake nufi rashin ilimi ba a aikace bane babu wani aiki da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi marar kyau an fahimci abu annabi sallallahu alaihi wasallama tun tasowarsa bai taso a matsayin mai aikata mummunan aiki ba an gane amma bai taso a matsayin ya san wahayi ya san shiriya ba sai da Allah ya masa wahayi an fahimci abu yawwa to shi ake nufi kasancewar Allah madauki ya yi masa wahayi ya yi masa wahayin mai littafi sannan kuma ya bashi imani kun ga nan an samu waɗannan abubuwa guda biyu al-imanu wa me wal qur'an al-imanu nan shine dai al-islam ko in dai ba ku manta ba don haka fassarorin nan da na ibnu abbas da na hilal bin yasaf da na abu sa'id al-khudri duk kamar sun zo sun tattara gashi al-qur'ani ya taimaka wannan ma'ana din shine yasa yake da muhimmanci ka riƙa bibiyar fassarar sahabbai ga al-qur'ani su daga cikin alkur'anin suke gano fassarar alkur'ani wannan yana ƙara maka fahimtar yadda yake kun ga ga aya ta fassara waccan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi huwa khairun mimma yajma'un fassarata gashi in ka fahimci abin sosai gashi abin da suka faɗa sai ka duba kuma a ce a qur'ani ga abin da ke karfafa wannan ma'anar qur'ani da islam ko imani wannan sune abin da ake nufi da fadlullahi da kuma rahmatuhu ba ma'anarsa maulidi ba qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu saboda an samu falyafrahu shikenan sai aka ce ai maulidi ake nufi mun taba magana wannan ai ko Allah ya kyauta to sai ce wallahu subhanahu innama rafa'a man rafa'a bil kitabi wal iman wa wada'a man wada'a bi adamihima Allah maɗaukaki ya ɗaukaka duk wanda ya ɗaukaka ne da ƙur'ani da imani duk wanda kaga ya samu ɗaukaka ɗaukakar da za a ambace shi ɗaukaka a wurin Allah ɗaukakar da ita ake nufi da haƙiƙanin ɗaukaka to Allah ne ɗaukaka shi ɗaukaka kuma da mai ɗaukaka shi da biyayyarsa ne da imaninsa ga ƙur'ani da yardarsa da Allah maɗaukaki da abin da Allah ya wajabta a imani da shi an fahimci wannan abu a cikin majmu'un fatawa na ibnu taymiya juz'i na hudu inda ya kawo mufassal haƙiƙe itikadin salaf shi ya bayani yana bayanin cewa duk wani mutum da kaga ya ɗaukaka a musulunci to ya ɗaukaka ne saboda biyayya ga ƙur'ani da imani duk wani malami da zaka ji an ce malami ne babba me dalilin ɗaukakarsa biyayya ce ga ƙur'ani ko saboda kuma imanin da yake da shi ne malamai nawa aka yi dubbai da suka rayu da su imam maliku su al'imamu shafi abu hanifa ahmad bin hanbal amma su aka fi ambata an fi ambata waɗannan akwai malamai da yawa a zamaninsu amma an fi ambata waɗannan in kana zancen harkar fiƙi haka nan ka go wani ɓangaren na tafsiri haka zaka ji wani majmu'a na malamai ɓangaren tauhidi haka ɓangaren hadisi haka zaka ji to gwargwadon taimakon da mutum ya wa addini da yadda da shi da tsayawa da ikhlasi gwargwadon irin ɗaukakar da Allah zai bashi kuma duk mutumin da zai samu wata ɗaukaka in ba ta wannan ɓangaren ba ba sunanta ɗaukaka ba ɗaukaka ta duniya ba ita ake faɗa ba ta duniya ta abin duniya ta mulki a siyasa a ce wani kaza ne yana wannan matsayin ne a wani lamari na duniya ba, ba, saboda ƙur'ani ba saboda imani ba ne an haƙiƙanin ɗaukaka ita ce wadda mutum zai same ta sakamakon bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda da abin da Allah ya aiko haka nan duk mutumin da Allah ya kaskanta shi ya wulakanta shi to ya wulakanta shi ne saboda me saboda kin imani saboda kin bin alqur'ani me yasa Allah madauki ku duba ku gani kamar da suke faɗi saboda musulunci Allah ya ɗaukaka Bilal ko Bilal gashi mutumin habasha ne ba shi da dangantaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda imaninsa da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya matsayin sa yake a musulunci ko wannan ya san bilal haka ne ko ba haka bane ina abu jahal ina abu lahab kowanne ɗaya daga cikin su fa baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangantaka ta jini sosai amma kuma ina suke har karanta muke a ƙur'ani tabbat yada abi la'abin wa tabba ma azna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad kowa na karanta wannan alqur'ani abu lahab din kuma fa baffa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya san ba zai imani ba bai imanin ba kuma ya saukar mana da wannan ayoyi muna karantawa har kiyama kuma bai musulunta ba ba zai musulunta ba ya mutu ya bar duniya bai musulunta ba ya samu kaskanci kuma an gaya mana dan wuta ne dan me saboda bai bi alqur'ani ba bai yi imani da shi ba bai bi manzon da Allah ya aiko ba bilal ko da yazo ba a san shi ba ina salman al-farisi abul islam la abali siwahu ko idza iftakharu bi qais aw tamim waye baban kai ce musulunci yayin da wannan suke alfahari da kabila kaza wannan da kabila kaza shi baban sa shine al-islam to kun ga labarin sa mun same shi daukaka ita ce daukaka da ake samu ba daukaka ta duniya ba ka je ka duba sauran irin sahabbai da suka sha wahala khabbab ibn al-arat tun a maka aka gama da su Ammar bin Yasir da kyar aka tsira daga Maka aka yi Madina aka yi hijira da sauransu da suka sha wahala suka sha wahala duniyan nan suka batta amma ɗaukaka fa gashi muna karanta labarinsu don haka ɗaukaka ita ce wadda Allah ya wa mutum sakamakon imani da kuma wato biyayya ga alƙur'ani da yadda da shi duk kuma wanda ya kafirce wa Allah za ga Allah ya kaskanta shi haka babu wata ɗaukaka da kafiri zai samu ko wani mai karkacewa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke ta ko ya same ta a duniya ka ɗauka wata ɗaukaka ce duk mai bid'a ba zai samu ɗaukaka ba ko ka ganta a duniya a riga da surutu to abun Allah babu duk mai barin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaji baya santa baya yana kyamarta ba ita zai bu ba yana ganin ba anan shiriya take ba to duk abin da ke ciki ba sunansa ɗaukaka ba ɗaukaka ba ita ce kuɗi ba ɗaukaka ba ita ce matsayin da za a ce kai ne wane kai ne shugaba kaza kai ne mai unguwa kaza kai ne kaza ba shi bane ɗaukaka ita ce Allah ya girmama ka saboda matsayin da kake da shi a imani da addininsa da kuma taimakawa littafinsa Allah ya taimake mu fa in qila inda wani zai ce faqad waqa'a tasmiyatu zalika taklifan fil qur'ani kun ga mun koma siyakin mu na wancan makon da ya gabata ko da wani zai ce to ai mun samu a cikin alkur'ani gashi Allah ya kira wannan abun taklifi ka kaulihi kamar faɗinsa da yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko Allah baya dora muku sai abinda za ku iya wa qawluhu wa qawlihi da kuma faɗinsa da yace la nukallifu nafsan illa wus'aha wannan suratu al-an'am ba ma kallafawa ba ma ɗorawa rai sai abin da za ta iya akwai laifin lahu nafsan illa ma a taha ma a taha in ka ji wannan shi kuma zancen dukiya ne illa wus'aha shi kuma zancen aiki ne da jiki zai iya shi yasa ma a taha ta zo a suratul talaqi zancen abin da Allah madauki ya ɗorawa bawa dangane da matarsa bayan ya sake ta zancen ibada kuwa sai aka yi zancen illa ma illa wus'aha wus'i kuma shine kudura shine iko shine istida'a shine karfi shine damar yin abu abinda Allah ya hore maka nan iya yin abu an gane abu to wani zai ce to ai gashi Allah ya kira abin taklifi kun ce kuma ba a kiransa taklifi ila malam ibn qayyim yace na'am eh din inna ma ja'a zalika fi janibin nafi ai in ka lura wannan ya zo ne a bangaren me korewa ce ko la yukallifu la nukallifu ba ma ɗorawa an gane abu illa dinnan saboda bayanin cewa shari'a tana da alaƙa da wus'i ne Allah maɗauki baya zaluntar bayansa kuma ba maƙasudinsa bane ya wahalar da kai duk abin da kake ba sunansa wahala ba shi yasa ba a san ai mutum in zai yi ibada ya rika jin wani nauyi ne aka dora masa yanzu irin abin da me yasa Allah madauke siffanta munafiqai in za su tashi zuwa sallah me yake cewa me yake mana wa idza qamu ila salati me qamu kusala in suka tashi zuwa sallah sai su tashi da kasala suna masu kasala mutum ya tashi yana miƙa shi bari dai mu je mu sauke wannan yana jin kamar wata wani abu ne mai nauyi aka dora masa bari dai dai aje manzo Allah sallallahu ba haka yake zuwa sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam da murna da farin ciki yake zuwa sallah cewa lokacin saduwa da ganawa da tattaunawa da kebewa da ubangiji a yi shagwaba a roƙe shi ya Allah ba mu lokaci yayi amma mu yanzu sai kaga mutum yana jin nauyi abin da yake gabansa shi yafi muhimmanci bari ya sauri wai ya sallar sai dai shi yasa za ga ya ji ya kwakwafa ta minti ɗaya wani ya gama raka a hudu ai kun sha ganin wannan minti ɗaya an gama raka a hudu kwaf kwaf kwaf kwaf kwaf kwaf nan da nan assalamu alaikum shikenan sai a koma lissafin kuɗi abin tausayi akwai abin tausayi to wannan alama ce ta sallar ba ta da kima a gun mutum bai kamata mutum ya ɗauki abin da Allah ya ɗora masa na ibada wata wahala ba ce bari ya sauke ya yi ƙoƙari ya yi don yana so ya yi ƙoƙari ya yi dan ya sami yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yarda da mu daga abinda Allah maɗauki ya kira a nan illa ma la yukallifu illa yukallifu Allah nafsan illa wus'aha dan ya nuna maganar kudura ne cewa komai an hada shi da kudura shi yasa aka kawo nan amma abinda ya zo a sigatun nafi ko siyaki na nafi ba kamar abin da ya zo a siyakin isbati bane abinda mana ibn ibn qayyim ke faɗa shine in kai karanta alqur'ani daga farkon sa har ƙarshe ba za ka samu inda Allah ya kira shari'arsa a matsayin nauyi ba ba nauyi ba ce daɗi ne yanzu ka kalli abin da ya shafi sallah ɗin mana ai mutum mun karanta a halin idan mutum yana da iko abin da ya wajaba ya yi sallarsa ya yi ta a a tsaye kada ya dogara da komai ko yawwa ya yi a tsaye idan ba zai iya a tsaye ba sai ya jingina shi ne aka ce jingina kada ya yi a zaune in yana da iko na tsayuwa da jingino kun fahimci wannan abun wannan matakai ne na bin wannan abun na wusi din haka nan yanzu ka duba abin da aka dora maka na aikin haji aikin haji sau nawa aka dora ko sau nawa aka umarce mu mu yi a she- a- a rayuwa sau ɗaya in kai ɗayan nan to duk wanda za ka yi a baya sunansa nafila shi yasa duk wanda ya je aikin haji na farko ya yi ƙoƙari ya tabbatar ya yi shi yadda ya kamata kada ka yi wasa da shi ina fata Allah maɗauke ba wa kowa duk wanda bai samu ikon aikin haji ba Allah ba shi a cikin duk wanda ya tashi zai kuma ya yi mai kyau ya yi irin na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ba lokacin da wata ran in ya sake dawowa ba lalle ya sake koma ba ko da zai koma to nafila fa zai Allah kyauta mana da haka kai kokari kai ibadar ka gwargwadon yadda Allah yake so anan zaka samu rahmar Allah ba wahala bace ba kuma wani nauyi ne da aka dora maka dan ka wahala ba sannan yace walam yusammi subhanahu awamirahu wa wasayahu wa shara'i'ahu taklifan qattu qattu ma'anarsa sam sam ba a taɓa samu inda zaka samu a ƙur'ani Allah ya kira umarninsa da yake yi da wasiyoyi da yake yi da shari'o'i da yake shar'antawa babu inda ya taɓa kiransu taklifi taklifi ba a kira su taklifi sam sam bal abin da ya kira su in dai da kansa ne ya kira abun sunan nake nufi kun ga can cewa la nukallifu la yukallifu nahu nafsan illa wus'aha la nukallifu illa ko la nukallifu nafsan illa wus'aha waɗannan abubuwan aka faɗa a siyaƙin me nafiyu siyaƙin nafiyu kuma daban yake da siyaƙin isbati to abin da ya kira shari'ar sa da shi shine me ruhan nuran shifa'an hudan rahmatan hayatan ahdan wasiyatan haka za ka ji waɗannan suna a ƙur'ani to waɗannan su ne sunayen shari'ar Allah wani an kira shi mai ruhi ruhi shine abin da jiki yake rayuwa da shi zuciya tana rayuwa da min da ruhi in ba ruhi mutum ya mutu sannan shifa nuran haske ku ji ba wani zancen wahala duk daɗi ne shifa'an waraka ko hudan shiriya rahmatan rahama hayatan rayuwa ko sabaninsa shi yasa za ku ji an ce wanda yake bai bi shari'a ba sai a ce masa mai matacce hmm? awa man kana maitan fa ahyaynahu ko waja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha waɗannan sune sunayen da Allah mu ke amfani da su ya kira shari'arsa wa hayatan ya kira shi rayuwa wa ahdan hakanan alkawari yarjejeniya ku duba ku ga sauki yanzu a harkar kasuwanci da saye da sayarwar mu me muke kiransa agreement yarjejeniya ko wani ya yarda zai saya wani ya yarda zai sayar ba zancen na tilasta maka sai ka saya to haka shari'ar take wannan shari'ar ta ka bauta wa Allah ita ma sauƙi ne rahama ce waraka ce rayuwa ce abin nan shiriya ce sannan kuma haske ne da Allah maɗaukaki ya baka Allah ya fahimtar da mu sannan kuma wasiya ce wani hau zalika da makamancin waɗannan al'amura to idan mutum ya fahimci shari'a a matsayin wannan wallahi zai ji daɗi zai fita daga wancan abin da karkatattu suka ɗora mutane ko suka fassara shari'a da shi cewa ai shari'an nan wahala ce muna yi ne don a bamu lada ko muna yi ne don mu samu zuwa ga Allah maɗauki duk ba wannan ba ce matsayinka na bawa na Allah wannan wajibi ne ka ji cewa kai bawa ne na Allah kuma abinda aka ɗora maka ba wata wahala ba ce alwajibun rabi'u fuska ta hudu ta me hmm? ta me ne yawwa ta maganar babin sunan babin mu wannan babin da muke kai fuska ta hudu ta bayanin cewa babu sa'ada babu farin ciki babu murna babu fala'i sai idan an riƙi Allah shine abin bauta to fuska ta hudu da za ta nuna maka wannan gashi anna afdala na'imil akhirati wa ajallahu wa a'lahu ala al-itlaq huwa an-nazaru ila wajhi rabbi jalla wa ala kafin mu zo nan a wancan abin da muka ƙari ko ni bayanin da ya rage na so in ambata mana na abin da ya shafi imani da kuma al-islam ai da da al-qur'an a matsayin su ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma mal ibn qayyim a wani wurin kuma na maganganunsa yana ya ambata cewa da qur'ani wanda ilimi ne ko da kuma imani bayan kasancewar su ne abubuwan da ake samun ɗaukaka ta hanyar su to ba za ka samu wani ilimi kuma da ya kai su girma ya kai su daraja ba duk ilimin da mutum zai a duniya to ba zai kai ilimin shari'ar Allah ilimin addinin musulunci ilimin alkur'ani da ilimin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimci abu har yake cewa wasu mutane sun ɗauka ilimi shine iya surutu ilimi shine a ajiye ƙur'ani a gefe a ajiye sunna a gefe a yi magana ta ka da ilimi ai da kwakwalwa mutum ya iya zance ya iya kwakwale-kwakwale na kwakwalwarsa na hankali shine abin da ake nufi da ilimi yace da wannan abun masu falsafa suka bata da wannan abun masu ilmul kalami suka bata har yake ba da labarin wata rana wani daga cikin ɗalibansa ya haɗu da wani daga cikin ɗaliban ilmul kalam irin waɗannan yan ilmul kalam yanzu kun san zuwa ilmul kalam ya haɗu da su sai yake cewa ya ganshi yana ta haddace haddacen ƙa'idojinsu na falsafa da waye sai ce ina ma ka fara da hadda ƙur'ani shine sai yake ce masa ai mu innama naqra'u al-ahadith tabarrukan mu hadisai da ƙur'ani muna karanta ne don neman albarka amma ilimi mu an gama mana waɗancan magabatan namu yana nufin masu philosophy abinda suka tace mana ɗin nan na dokoki na hankali shine ilimi a gumu kawai muna karanta ƙur'ani da ayoyinsa da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne don me don neman albarka mu samu lada kawai saboda kowane harafi akwai lada amma ilimi dai mu ba mu ganshi a cikin ƙur'ani ba ba mu ganshi a hadisi ɗaya daga cikinsu abin da yake faɗi ke shi zai ke cewa waɗannan su ne tarkacen da aka ɗauko ana tsammanin su ne malamai kuma shine har yanzu za ka ga mutane waɗanda suka bar ƙur'ani suka bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna irin wannan surutan ba inda mutum zai samu ilimi na gaske da zai gyara masa zuciya ya gyara masa duniya irin ya samu ilimin addinin musulunci duk ilimin da ba shi ba to a ƙasan sa yake sauran ilmomin da ake na mene ilmomi ne na sana'a ko ba ka mutum zai karatu shi yasa kullum nake faɗin wannan magana wallahi da tausayi mutum ya rayu wani zai rayu rayuwar karatun boko musamman ku duba waɗanda suka yi karatun boko na farko-farko mu a irin wajenmu nan wanda suka yi na can zamanin baya wanda bature ne ya yi musu tireni in ka kalli rayuwarsu sai ka gan abin abin tausayi su ne masu saba'in tamanin yanzu za ka samu wanda a rayuwar nan tasa gaba ɗaya har zuwa yanzu bai iya kyakkyawar karatun fatiha akwai ko babu amma kuma idan ana zance profesa ne a wuri kaza profesa ne a wuri kaza ya yi kaza ya yi kaza amma ilimin addini sai ka ga an rayu babu shi muna tattaunawa da wani mai irin wannan shekarun yana cewa ai ku Allah maɗaukaki rahama ya muku a zamanin yanzu da Allah ya sa aka samu wannan ilmomin na addini yace wallahi zamanin mu ba komai sai abin da bature ya ce maka kai ba komai da aka fahimta kisa duk mutumin da ya karanta iya wannan a ce a iya wannan abun ya rayu sai ka ganshi bai san komai ba sai karanta jarida bai san komai ba sai karanta novel bai san komai ba sai karanta saboda iya abin da zai iya ke da an masa training inda zai karanta wancan da ya karanta to bai sani ba kuma ba zai iya ba to kada ka bari ka kai irin wannan rayuwar baka samu ilimin addini ran kiyama duk abin da ka sani na medicine na engineering na wane ne na wane ne na wane ne babu ɗaya da za a tambaye ka wanda zai zama maka sababin shiga aljanna babu ɗaya amma za a tambaye ka ka san Allah ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ka yadda an aiko shi duk wanda bai amsa wannan ba wuta zai tabbata duk ilimin da duk abin da ya taimaka wa mutane a duniya da ilimin boko da kaza da kaza in bai san addinin Allah ba ba ruwan Allah da shi don haka ba magana ce ta wai ka fifita wani abu saboda kawai don shi kai ba a'a magana ce ta wane ne ko me aka karanta wanda Allah maɗaukaki zai tambayi mutum a kansa duk abin da ka karanta shi magana ilimin addini ba magana ce kawai ta profession ba an gane abin da nake nufi ba magana ce ta cewa a'a shine fannin da kai a jami'a ba ba wannan nake zance ba kowanne fanni kai a jami'a duk abin da ka karanta to kuma ka samarwa ilimin addini lokacinsa saboda shi tilas ne a rayuwarka a matsayinka na musulmi dole ne ka san shi ba ka da uzuri kullum kana kaza baka karanta addini ba kullum kana kaza baka iya sallah ba shi yasa malam ibnu taymiya ke cewa daga cikin kurakuran da ko ibnu qayyim kan yake faɗin cewa abinda waɗancan masu irin ilmomin na ilmin kalam suke sai su rika cewa tun a baya suna kiran malamai ahalul ƙushuri masu bin ƙushuri suna bin bawo ba su san ciki lubbi ba haka yanzu zaka ji ana cewa malaman sunna ba su san komai ba sai haddace hadisai da haddace ayoyi amma ba su da abin nan wai irin bu'udun nazar ko ba su da hangen nesa ce sa sai su takura mutane su matsa sai an ba hadisai hadisan da tun zamanin kaza aka ambace su yanzu kuma ba zamanin su bane a dawo da mutane abin da zamanin su ke ciki haka zaka ji suna faɗi a kuna jin wani irin maganganu to ne duk ina cikin shirman da mutane suke ku rabu da wannan zancen duk ilimin da zaka yi in ba qur'anin a ciki ba sunnar a ciki to ba nasara a cikin sa kuma za ka fahimci abin da ka goyi a duniya ba sai ka koma kan wannan nassoshi din ai ba da wasa Allah mu ke saukar ba shi yasa zaka ji ana cewa malaman addini ba san komai ba sai haila da tsarki da wane ne da wane ne to ai sun san wannan ne saboda su ne alfurudul ainiya saboda su ne mene الفروض العينية بمعنى ما أهل الريفة أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يا كراتين حقيقة يكي أنا نقول يصلح كو يصلح يصلحني ما يصلح به فرض عينه با يصلح به فرض عينه بني أنت ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه ma'ana sanin abin da zai gyara farillan ainihin sa dace kamar shine mai gyarawa shine abin nan ismu shine fa'ili yadda yake asali shine ma yasluhu bihi fardu aini abinda furud ainiya tasluhu bihi za su gyaru saboda shi ma'ana ka san abinda fardun da wani ba zai iya ɗauke maka ba tilas ka san shi shine ma'anan fardu aini wannan ainihi din ana ta fasara fardu ainihi sai ce farillansa na ainihi in ka tambayi malam me ainihin nan ne sai ka sa ma me ma'anan ainihi din ko kai ka san ainihi gashi ta shiga ya shiga har Hausa muna amfani da shi ko ainihi kaza a yanzu ba Hausa ya ce maka ainihi kaza ne nufin hakikanin kaza ko to amma abinda ake nufi da fardu ainihi har muka dauko ya zama ainihi da Hausa ma'anarsa abin da ma ta'ayyana alaika abin da ya wajaba a kanka wani ba zai dauke ma ba shine ma'anar fardu ainihi duk abin da wani ba zai dauke ma yanzu ka je ban daki ka tsuguna ka buƙaci tsarki ka fito kai alwala ko kai wankan janaba sannan kai sallah akwai wanda zai zo ya maka wannan kai ne za ka yi ko to wannan wajibi ne haramun ne baka san shi ba wajibi ne ka san shi idan ka zauna baka sani ba fa kai haramu dan Allah wannan ilimi ne in ka zauna baka san shi ba kai haramu dukkanin ilmomin nan a babin furud kifaya suke farali ne na kifaya a samu likitoci a cikin mu daidai ne ba su kan haka muke ba a samu injiniyoyi a cikin mu daidai ne ba hanawa akai ba an fahimci abin amma likitocin nan injiniyoyin nan masu karanta siyasan nan masu karanta accounting nan masu karanta me to su zama kuma musulmi da su din sun san me za su gyara rayuwarsu ta gaba da shi kuma bi wannan zancen da muke yi yawwa baka da uzurin ka ce kai rayuwarka gaba daya kana ta karatun jin jarabawa ka zama kai ai NYSC ai aiki wanda shine mafi yawan abin da iyaye suka mai da hankali yanzu galibin iyaye abin da ya dame su yaya dan su zai kaza zai kaza dan ya zo ya zama kaza wata rana ya taimaka musu rayuwarsu ta yi daɗi ta duniya shi sa daga an ce mutum ya samu me zai karanta islamic studies to Allah ya sauke in ka fito kuma me za ka yi shi nan abin da za a tambaye ka to in ka gama me za ka yi wai shi ne in ka gama me za ka yi sai ka ce lahira zan ko ba haka ba in an je lahira ba za a tambaye ka wancan ba wannan din za a tambaye ka da kamar dai da nake faɗi ba ina magana ne akan takhassusi da specialization da mutum yake ba a ina magana ne akan abin da ya wajaba a kansa ko me yake karantawa wajibi ne ya san addini kuma ba a rena addinin musulunci babu ilim ba a lema ilimin addinin musulunci nake so in ce ba a rena shi babu ilimin da ya kai shi amfani duk inda zaka je baka samu wani ilimin da ya kai shi daraja ba da daraja da kuma amfani a rayuwarka menene amfanin mutum ya rayu saba'in ɗin tamanin ɗin kuma sannan bai iya ibada ba me aka yi amma ya taimaka wa wani ya samu aiki ya taimaka kaza ya yi kaza an yi kaza an yi kaza amma kuma babu ilimin addini Allah ya sauke to alwajibun rabi'u mutum ne abin da wa'azi lokaci ya ƙuri alwajibun rabi'u mu fara to sai mu dawo kansa nan gaba fuska ta hudu ta nuna cewa babu murna da sa'ada da falahi sai idan an bauta wa Allah anna afdala na'imil akhirah shine ni'ima mafificiya ta lahira wa ajallahu ko anna afdala na'imil akhirah wa ajallahu wa a'la ko mafi girma mafi daukaka alal itlaqi gaba daya kwata kwata huwa an-nazaru ila wajhi rabbi jalla wa ala shine kallon fuskar Allah kallon fuskar Allah ka ɗauki wannan lafazin a yadda yake Allah yana da fuska kallon fuskar Allah zatin Allah ranar kiyama a aljanna to babu abin da ya kai shi daɗi mun faɗi wannan don me shi daɗin harkar sunna komai aka kawo to da dalilinsa ba ra'ayi bane haka kawai na wane ya ce wane ya faɗa ce ai malam wane ne faɗa sai a sun koyar da kai a'a ina dalili yawwa in akwai dalili sai a bi in ba dalili a aje shi wa sama'i khitabihi khitabihi da kuma sauraron zancensa sauraron maganar Allah Allah ya maka magana ka ji ka duba ubangiji ka kalle shi ya kauda hijabi hijabin da ya kare a duniya ya hana annabi Musa ya iya ganinsa kun ga darajar annabi Musa ya roƙi Allah ya bashi dama ya gan shi ya ce ba za ka ganni ba amma ga dutse ka kalle shi in ya tsaya inda yake to za ka kalle ni Allah ya yaye kame da ikrima yake faɗi ɗalibin Abdullahi bin Abbas Allah ya yaye zatin sa gwargwadon yankan ɗan ƙuri hasken zatin Allah ya bayyana ga dutsen shine ya ruguza wannan dutsen annabi Musa ya kasa kallon dutse ya faɗi a nan ya suma to wannan baiwar za ta kasance ran kiyama Allah zai bai wa ɗan adam ƙarfin ya iya kallon Allah kuma zai ji babu abin da ya kai wannan ganin da yawa ubangiji daɗi komai ya samu a aljanna ba daga shiga aljanna za a yi wannan ba sai an zauna an nutsu an samu daɗin an ji daɗin an ci na ci an sha na sha an more na morewa duk abin da kake so an same shi shine sai Allah maɗauki kuma sai ya zo sai a yi shela ga shi nan hadisi kama fi sahihi muslim kama yadda zuwa sahihi muslim an suhaib daga suhaibin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahlul jannati aljannata idan yan aljanna suka shiga aljanna ma'ana suka istiqrari a aljanna suka natsu a aljanna nada munadin sai mai shela yayi shela ya ahlal jannati ya ku yan aljanna ya Allah ka sa mu cikin wanda za su amsa wannan kira inna lakum inda Allah maw'idan yuridu an yunjizakum Allah yana da kuna da wani alkawari a wurin Allah yana so ya zartar muku da shi shine an yunjizakum yana so ya biya muku wannan alkawarin ya cika muku shi fa yaqulun sai su ce ma huwa menene wannan alkawarin alam yubayyid wujuhana bai faranta fuskokinmu ba bai sanya fuskokinmu sun zama farare ba ma'ana ai mun riga mun samu ni'ima mu ni'ima dai mun same ta fuska ta yi fari wa yuthaqqil mawazinana ya nauya ya mizanin mu wa yudkhilna aljannata kuma ya shigar da mu aljanna ga mu muna cin daɗi wa yujirna minan nar kuma ya tsirar da mu daga wuta duk bai wannan ba qala sai ya ce fa yakshifu alhijab sai Allah ya yaye hijabi hijabi in an ce hijabi nan ba na mace ake nufi makari da ya kare ba kwa ganin Allah sai Allah ya yaye wannan fayanzuruna ilaihi sai bayi su kalli Allah subhanahu wata'ala sai a gan shi haƙiƙanin yadda yake duk wannan kwaroni da ake ta duniya ya yake ne yana sama baya sama yana waye yana ina ne duk ku ta rikici bugan in mutum ya shiga aljanna duk wannan ya kare sai a ga Allah haƙiƙanin yadda yake fayanzuruna ilaihi فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يتي ألا بيباس وني أبو با كنت حد الجنة ألا بيباس وني أبو با da suka fi so irin wannan kallon da za su yi masa kallon da za su yi a yi kamar da mutum zai ce a bahaushe ai in a hausa ne zaka ce kai ido hudu da wani ko to ka kalli Allah kai da shi ka kalli zatinsa a yadda yake a hakika sai a aljanna ya yaye hijabi a ganshi to wannan zaka ji yafi zama a aljannar daɗi yafi duk abin da kake ci daɗi yafi komai wai me ake cewa daɗin ne ina ce wannan shine kwanciyar hankalin da nutsuwar da ni'imtuwa da ake samu an shine daɗi ko akwai mai fasara mana me kalmar daɗi da Allah da Hausa daɗi me daɗi wa zai ga mana to bari mu rufe karatun sai mu tambaye ka lokaci yayi wa fi hadithin akhar a wani hadithin daban sai ce fala yaltafituna ila shay'in min an-na'imi ba za su waiwaya ma zuwa ga wani abu na dadin du dadin aljanna ba ma damu yanzuruna ilai muddin dai suna kallon sa sai su ji sun manta ma abin dadin na cikin aljanna duk abin da ake faɗa jin dadin abinci dadin abin sha matan aljanna hurul ini waye duk da kake ta faɗa wanda har wasu matan mawa kishin hurul ini suke ko Allah kyauta sun manta cewa su ma za su samu fiyayyen mazaje aljanna babu wani fa da zai shiga aljanna a wani yanayi da zaka ce baka san sa wata mata tana cewa wai yanzu ita wai in mijinta dai ba mai kirki bane a duniya haka za a kakaba mata dai sai ta zauna da shi dan Allah ka duba irin wannan da ai ba zai shiga aljannar ba shi da kirkin ba kuma babu mai shiga aljanna a matsayinsa na mummuna ba wani mummuna fa aljanna duk munin kai na yanzu ba wani zancen bakar fata ba wani zancen wane ne gaba ɗaya kowa iri ɗaya za a shiga yadda annabi adam yake haka za a shiga aljanna ƙarfi da daɗi da komai ku ba zancen da Allah kai mu mu tsaya nan insha Allah Allah maɗauki kai mu mako na gaba sai mu tashi a fuskar ta gaba ne ko a'a ba mu kare ba akwai ci gaba dangane da wannan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah mu dake ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya sare mana al'amura wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk